يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهادي واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير فهذه الآية جماع للدين كله فإن الله قد ذكر فيها الإسلام وذكر فيها ما يتكئ عليه الإسلام وهو فعل الخيرات قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فالركوع والسجود جزآن مهمان بل ركنان من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا بهما والصلاة من أعظم أعمال الخير منها ما أوجبه الله تبارك وتعالى على الخلق ومنها ما ندب إليه الشرع من, من النوافل والرواتب وما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وكل ذلك من فعل الخير قال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فالعبادة تشمل التوحيد وسائر الأحكام أو وسائر العبادات التي تستقى وتستفاد من الأحكام التكليفية إما أن تكون واجبة أو تكون مندوبة أو تكون جائزة واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وتشمل الأخلاق أي العبارة تشمل الأخلاق الحميدة التي تنزه الإنسان وتزكيه وكذلك أيضا تقربه إلى الله عز وجل والمعاملة بين الإنسان وبين مخلوقات الله عز وجل من ضروريات ما يحتسب به الإنسان إلى ربه واعبدوا ربكم ثم قال وافعلوا الخير أي وازدادوا من أفعال الخير لعلكم تفلحون أي تنجحون في الدنيا والآخرة ثم أتم في نهاية الآية ببيان شرف الإسلام وأنه دين مستمد من أنبياء الله عز وجل من قبل وفي زمن أبينا إبراهيم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولعلنا نسلط الضوء على ذلك في ترجمتنا للخطبة ‘yan uwa bayan wasiya ga kiyaye dokokin Allah da jin tsoronsa mu sani cewa ƙur'ani da Allah ya saukarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haske ne kuma a sannan littafi ne wanda bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayanin dukkan abin da ɗan adam yake bukata kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haske ne da mutum idan ya tasa shi a gaba zai gane hanyarsa da zai kauce wa jahilci zuwa ilimi zai gane hanyar da zai kauce wa gidadanci zuwa hanya ta wayewa zai gane hanyar da zai bi ta adalci da zai kaucewa hanya ta zalunci zai gane hanya ta wato rabauta ya kaucewa hanya ta taɓewa ya hadi bihillahu manitta ba a ridwanahu subulas salam wanda duk ya biyar da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah maɗaukacin sarki yakan shiryar da shi da alƙur'ani sai nuna masa hanyoyin kuɓuta kubuta daga dukkan abin da yake na damuwar duniya da kuma kubuta daga abin da yake na damuwar lahira to shi yasa Allah ya umarci manzo Allah sallama ya zanto yana kwankwasar zukatan mutane da alkur'ani yayi musu wa'azi da alkur'ani ya fadakar da su ya tunatar da su kamar da Allah subhanahu wa ce wa zakkir bil qur'ani kai wa'azi da alkur'ani kisa har sai aje alaran mama dan in malamin bai haddace ba alaran man ya dinga tuna masa ba dan koyi ba sai dan ya zama an raya ambatan alkur'anin kuma sa'an nan an kwaitar da mutane an tunatar da su da abin da Allah ya ce ba da labaran duniya kadai ake yin wa'azi ba ba da zalakar harshe kadai ake yin wa'azi ba a'a ana yin wa'azi ne da wahayi da abinda Allah da manzansa suke so a isarwa da al'umma ubangiji subhanahu wataala ya ce ayi wa'azi da alqur'ani to daga cikin abubuwan da suka ja hankali na nake so in ja hankalin yan uwana akai shine fadin Allah madaukakin sarki a cikin ƙarshen suratul hajji ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku dinga ruku'u da sujada wa'budu rabbakum kuma ku bauta wa ubangijinku waf'alul khaira kuma ku aikata ayyuka na alkhairi la'allakum tuflihuna domin in kun yaka tabbas za ku samu rabo wajahidu fillahi ku yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah haƙa jihadi ba da wasa ba da gaske saboda Allah ya cancanci ku yi masa haka huwa tabakum shi ya zaɓe ku da ya zaɓe ku ya bar wa'yansu suna can suna sharholiya ku kuma ya tattaro ku ya kawo ku inda za ku bauta masa domin da bai zaɓo ku ba damuwa ba za ku zo ba kuma ga shi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku takura a cikin addinin ba duk abin da ya ce ku yi abin da za ku iya ne dan an ce ka yi ibada ba wai ana nufin ka zo ka kashe kanka wajen ibada ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum shi ya zaɓi wannan addinin na kakanku annabi ibrahim kuwa allah sammakumul musulmi na shi ya kira ku da suna almusulmi na masu miƙa wuya zuwa gare shi min ƙabulu tun kafin nan dama wannan addinin sunansa musulunci tun daga kan annabi adam wafi haza to a nan ma annabin ƙarshen nan sai zama addinin dai sunansa musulunci يكون الرسول شهيدا رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس abinda yasa an faro da musulunci kuma an cike da musulunci a wannan musuluncin sai aka bamu labarin duk abin da ya faru a baya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shaida a wajen Allah kan cewa ya aiko muku da sako ya isar ku kuma ku zama shaida ga mutanen da suka gabata akan cewa lalle an baku labarin cewa duka an musu wa'azi sai dai in su kibi na haka faƙi musalata wa atu zakata wa ta billah ku ci gaba da sallah da ba da zakka kuma ku yi riko da tafarkin Allah ku kyala tafarkai da ba na Allah ba duk abin da yake zai karkatar da kai gaba da tafarkin Allah kyale shi wa ta billahi huwa maulakum Allah shine masoyinku na gaske wanda ya kamata ku so shine mai baku kariya da taimako shine majibincin al'amarinku shi yake baku komai Allah ya bi kansa ya ce ni'mal maula ai kwa lallai madalla da wanda zai taimake ka in Allah ne madalla da wanda zai baka kariya madalla da wanda zai nuna maka kulawa ya jibinci lamarinka ya nuna maka soyayya madalla da wanda zaka so kuma madalla da wanda yake mai taimako wannan ayar ta tattare musuluncin gaba daya shi yasa a ciki ma karar ta fito ta faɗi sunan wannan addinin da kuma inda ya samu asali amma a farko sai aka ce ya ku inda kuka imani ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu ruku'u da sujada rukune ne guda biyu daga cikin rukunan sallah farallan sallah guda 15 a ciki akwai ruku'u da sujada cikan lokaci yin tsarki niyya da zaka yi yayin da zaka kabbara dan a gane wace sallah zaka yi sai ita kabbara harama din da zaka ce Allahu akbar sai tsayuwar da zaka yi ta ba zaka yi ta a zaune ko a kwance ba sai karatun fatiha sai ruku'u sai dagowa daga ruku'u na tara sai sujada sai dagowa daga sujada shine na goma sai kuma zaman da zaka yi na ƙarshe wanda daga shi zaka yi sallama sai kuma a wajen jumhur banda hanafiya sai sallama kaga guda goma sha biyu kenan sai kuma ka bar zance da wasu ayyuka shi ma dole sai da shi sallah za ta cika in kai magana sallah ka ta ɓaci sai kuma kowace gaba ta sallah ya zama kayi ta daban ba za ka taho daga ruku'u ka huce sujada ba a sai ka nutsu a ruku'u ka dago ka nutsu a tsaye sannan ka tafi sujada sai ka nutsu a sujada sannan ka dago shine nutsuwa a cikin rukunan sallah sannan kuma sai jerantawa tsakanin wayannan farillan domin ba zai yi ka fara yin sujada ba daga baya ka dawo ka yi ruku wani ba su ne farillan sallah ba kaga a ciki akwai ruku'u da sujada to sai aka faɗe su ana nufin sallar gaba ɗaya dalili ko saboda gaba ɗaya a cikin ibadu ba wacce ta kai sallah bayan kalimatu tauhid sallah ita ce silar da take hada tsakaninka da ubangiji kai tsaye kake gana da ubangiji a cikin suratul fatiha da kuma sanda kake sujada to sai aka nuna maka cewa musulunci ba zai yi ba sai da sallah imani ba zai yi ba sai da sallah da ya ku ƴan uwa ku koyi sallah ku tsaya akan tsari na sallah ku kiyaye sallah in kun shiga cikin tashin hankali na rayuwa ku nemi taimakon Allah ta hanyar sallah ku rike ta kankan ko iskanci mutum yake in ya rike sallah za ga Allah yana rufa mai asiri kuma akwai yiwuwar Allah zai iya shiryar da shi amma duk nagartakka da barin haramun ɗinka idan baka rike sallah ba to ya kusata ka fada cikin jarabawa irka'u wasjudu wa'budu rabbakum sannan addini bai tsaya akan sallah kawai ba akwai kyautata tauhidi domin duk sallarka idan baka tsaya ka san Allah ka san me Allah yake so ka san haƙoƙin Allah ba to sallarka ma a banza kake yin ta shi yasa wa'budu rabbakum akwai zakka wanda haƙƙi ne na Allah a cikin dukiyarka ba don kowa sai don haɓaka tsari na tattalin arziki na al'umma da kuma yayyafa wutar hassada yayyafa wa wutar hassada ruwa da kuma ƙara yaɗa soyayya da ƙauna da kuma wanda bai samu shi ma a rage masa raɗaɗi shi yasa wanda bai musulunta ban a cikin ku yake shi kuma sai ba da jizya dan shi ma ya zama akwai nasa contribution din wajen socio-economic development na inda kuke rayuwa bayan nan akwai kyakkyawar mu'amala tsakaninka da mutane shi ma ibada ne bayan nan akwai tsaftace harshe da zance akwai kaucewa ayyuka na haramu shi yasa aka ce wa'budu rabbakum waf'alul khaira ya ku ƴan uwa ku yi aikin alkhairi shi kuma aikin alkhairi a tauhidi a ibada a mu'amala a komai da Allah ya ce la'allakum tuflihuna ba zulaya yake ba wallahi da gaske ne ba za ka taba aikin alheri ba sai ka ga sakamakon satin a duniya hadisi ya tabbata a cikin al-mu'jamul kabir na Imam at-Tabarani bi sanadin hasan daga Abu Umama al-Bahili Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sana'iul ma'rufi taƙi masari a su'i yin ayyuka na alkhairi suna ba da kariya ga biran fadawa cikin mummunan kaddara kuma wallahi da zarar kayi alheri sai Allah ya rubuta kuma sai ya fara saka maka sana'i'ul ma'rufi taqi masari as-su'i wa sadaqatu sirri da zaka taimaki mutane a boye kuma kai musu sadaka a boye to tutfi'u ghadabar rabb idan Allah ya yi niyyar fushi da kai to Allah ya fasa ka samu wani ka bashi sadaka miskini wanda ba wanda ya sani daga kai sai Allah sai shi to duk fushin da Allah ya niyyar yi da kai ya fasa wasilatul rahim sada zumunci kuma tazidu fil umr shi kuma yana ƙara maka adadin kwanakinka na duniya wannan maza Allah ya faɗa wanda ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha haka ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi maza Allah sun yake cewa as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabb sadaka da kake bayarwa fa tana kashe fushin ubangiji ta hana fushin ubangiji sannan kuma wato ainihin sada zumunci kuma yana hana mutum ya yi mummunar mutuwa kaga wannan aikata ayyukan alkhairi shi sa in dai za ka yi alheri a yarantarka to Allah zai tsare ka a girmanka abubakar al'imam abubakar muhammad ibn abdulkarim ko ibn abdulbaɗi albazzaz alamin ibn aljauzi wanda ya shekara ta 535 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi sallama lokacin da aka haife shi to sai da aka zo barka haihuwarsa kamar yadda ibn al-jawzi ibn rajab al-hanbali ya ka a cikin zair tabaqat al-hanabila da imam az-zahabi a cikin tarjumarsa asir wa alamin nubala yace lokacin da aka haife shi da aka zo barkarsa to akwai wayan subu yan duba guda biyu masu ilimin taurari duka sai suka kalle suka ce wannan yaro da aka haifa ba zai haura shekara 50 a duniya ba to ashe labari yana ta yaduwa har ya girma har ya sadda labarin sai ga shi Allah ya raya shi har ya wuce shekara casa'in ibn al-jawzi yake cewa na gamu da shi a lokacin ya kai shekara 93 a duniya to kamar yadda ibn rajab yake cewa a cikin zailu tabaqatul hanabila da aka tambaye yake cewa wayannan mutanen yan duban nan da suka ce ba zan haura shekara 50 ba sai gashi Allah ya tsare ni yanzu gashi na haura shekara 90 kuma har ya kai shekara 93 yana iya karanta rubutu ɗan ƙarami daga nesa ya ce saboda na kiyaye waɗannan idanuwan nawa a yarta sai Allah ya kiyaye musu bayan na gina to kaga kenan waf'alul khaira la'allakum tuflihun duk kai aikin alheri ko za a cuce ka kyale wanda zai cuce ka Allah shi yana sani aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ‘yan uwa aikata aikin alkhairi abu ne mai matuƙar mahimmanci wanda za ka yinsa da baka ta hanyar yawan yin tasbihi da yawan yin hamdala da tahmidi da yawan yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yawan yin kabarbari za kuma ka iyansa ta hanyar ƙin faɗar munanan kalmomi da maganganu a zo a gama gulma ko a gama zance na siyasa ko a gama faɗan maganar da ba ta da amfani a addini wala a rayuwa har a yi a gama baka ce komai ba a ce wani mai za ka ce fito mai zance ba da abin cewa shi kaɗai aikin alkhairi ne idan kuma za ka iya ka faɗi kalma ta gari ko kuma mutum izo maka da wata magana kai kuma ka gaya magana da za ta kwantar masa da hankali kai ko almajiri ne izo isame ka ya ce don Allah ka taimake ni don Allah taimake ni ka ce kash don Allah ka yi haƙuri Allah ya ba da sa'a ka faɗa a zuciyarka don kar ya ji damuwa la'alla ka duba ka ga bajet ɗinka bai kai na ka iya tsakuran masa wani abu ba sai ka ba shi haƙuri kai ko da irin mota ce da kai sai irin yaran nan suka zo suka fesa maka ruwa za su wanke maka mota kai kuma ka gama wanke motar ka ranka ya ɓaci amma sai ka sauke ka ce kai zo don Allah ku daina gaggawa yin haka saboda wani lokacin mutum ba shi da abin da zai baku ne ba shi da canji kuma ba zai ji daɗi ba don Allah ku dinga bi an kai kai ka faɗa ne wai don ka faranta masa to wallahi sai Allah ya rubuta maka ladan wannan aikin da kai yanzu kana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim za a shuka maka dabino a gidan aljanna kana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir so goma Allah zai baka ladan mutum ya enta bawa bayin ma masu tsada da daraja kana cewa la subhanallahi wa bihamdihi so 100 za a ce aje gaba ɗaya a yafe maka zunubanka komai yawansu koda sun kai kumfar teku koda sun cika duniya gaba ɗaya Allah zai ce a yafe maka su musamman yau juma'a kan tasa lokaci a gaba kai ta salati ga annabi sallama ko kai as-salatul ibrahimiyya kai koda kai mafi karancin lafazin salati shine ka isar da umarnin da aka yi maka a qur'ani sallu alaihi wa sallimu kace allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sallim shine mafi karancin kalmomin da zaka isar da sako zaka isar da wannan umarnin da Allah ya ko to da za ka ɗauki lokaci ka ce bari kawai in yi wa annabi salama salati duk ɗaya sai an gaya manzala sama wane wane a waje kaza ya maka salati kuma kana yin ɗaya mala'ika zai maka goma kuma idan ka cika yi kamar yadda manzala sama ya faɗa a cikin hadisin ubay ibn ka'ab sai a gafarta maka zunubanka gaba ɗaya sai kuma a duba me buƙatar ka kai kuma sai a biya maka buƙatar ka yayin da kuma kishiyar haka kishiyar aikin alkhairi ko hararan mutum kai ko bata masa rai kai ko ka gaya masa kalmar da zaka bakanta masa ko ka dau abinsa ko ka takura shi a hanya ko ka yi masa overtaking ba daidai ba ko ka munana masa zato ko kai gulmasa shi kuma yana attracting din zunubi sabanin kishiyar wancan saboda yan uwa a wannan takaitaccen lokaci nake kiran kaina da ku baki daya akan mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah mu zanto masu aikata ayyuka na alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu tsira Allah madaukakin sarki ya kyautata halayenmu da ɗabi'unmu Allah ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi Allah muna roƙonka mun tuba zuwa gare ka akan ayyukan da muka aikata da wanda bamu aikata ba za mu aikata Allah ka suturta muka gafarta mana Allah ka suturta muka gafarta mana Allah ka suturta muka gafarta mana Allah ka karbi tauhidinmu Allah ka karbi ibadarmu Allah ka kyautata halayenmu da mu'amalarmu Allah muna roƙonka halin da muke ciki na raɗaɗin rayuwa saboda talauci da ya yawa da taɓarɓarewar al'amura na tsaro da rashin albarka a cikin al'amuran rayuwa da tashin goron zabi na kayan masarufi da al'amura na rayuwa Allah muna roƙonka in fushi kai da mu Allah ka yi haƙuri ka yafe mana Allah ka sassauta mana rayuwar Allah ka zama gatanmu Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da kunci Allah ka raba mu da rashi Allah ka raba mu da babu Allah ka raba mu da bashi Allah ka raba mu da nau'ika na cututtuka da nau'o'i na rashin lafiya Allah muna roƙonka ka raba mu da kiyayya da hassada Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da suturarka akan mu da iyalan mu baki daya Allah ka ba mu tsaro da kariya ubangiji Allah muna roƙonka ka dawo da mu zuwa gare ka baki daya ka hada kanmu akan littafinka da sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallama ka sa ranar mutuwanmu ta zama ita ce mafi kyawun ranaku a rayuwarmu baki ɗaya Allah ka sa mu koma zuwa gare ka kana mai yarda da mu baki ɗaya Allah ka raba mu daga fitintunu na kabari Allah maɗaukacin sarki ka haɗa mu da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka shayar da mu daga ruwansa na alkausara Allah ka shigar da mu aljanna tare da shi da waɗanda kai ni'ima a gare su cikin annabawa da siddiƙai da mursalai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allah shugabanninmu da gwamnatocinmu Allah ka sanya musu tausayi da hikimar da za su iya jagorantar mu Allah ka nesanta su gaburan zalunci Allah muna roƙonka wanda duk yake da niyyar zalunci Allah ka karkatar da zuciyarsa da tunaninsa ka hana shi zalunci wanda kuma ba zai hannu ba ubangiji wanda iya zalunce mu ka fatan mana hakimu Allah ka mayar da zaluncin ya koma zuwa gare shi Allah ka tausaya wa bayinka masu kaunar ka masu kaunar annabinka sallallahu alaihi wasallama wa qumu ila salatikum yarhamkum